على رسول الله وآله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله يومنا كودي كوبيو غوتن جمادى الأولى شكرة dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu kuma yau 25 ga watan 12 shekara ta 2022 za mu ci gaba da karatun littafin mabahis fi ulumul qur'an na marigayi manna'ul qattan Allah ya masa rahama mun fara bayani akan wasu daga cikin ko warware wasu daga cikin shubuhohi da makiya musulunci da munafukai da mulhidai suke kawowa dangane da wahayi da Allah yake yi ga manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma shi alkur'anin ma a dunkule to muna kan shubha ta farko da suke cewa wai annabi shine ya zauna ya kirkira alkur'ani malo yana kawo dalilai filla-filla da suke nuna ƙaryar wannan da'awa tasu da kuma cewa abu ne da ba zai yiwu ba ba karɓaɓɓe ba duba da yadda abubuwa suka kasance a zamanin na sallallahu ya bayanin yadda aka samu lokacin da munafukai suka yi matarsa ƙage amma duk da haka bai ɗau wani mataki ba ko ne wanke ta koye wani abu sai da ya ta jinkiri har sai da aka saukar da wahayi aka yi jinkirin wata guda cir wanda wannan wata gudan ya shiga cikin damuwa sosai sahabbansa ma sun shiga cikin damuwa su ko munafukai suka ci gaba da yaɗa waɗannan maganganu to da a ce shi yake ƙirƙira alƙur'anin aida a ranar da aka yi abun zai kirkira ayoyin da za su kore wannan magana kwata-kwatanta to ci gaban wannan shine ya ce wa naziru haza abinda yake kama da wannan yawwa sannan kuma ka maganar yadda Allah subhanahu ta'ala ya yi masa magana akan yadda bai kula wannan makahon da ya zo ba shi makaho kuma ba gani yake ba bai san cewa annabi yana magana da wasu manya-manya na kafirai ba sai annabi ya ɓata rai da shi kuma zo yana ta cewa ya muhammad allimni min ma'allamaka Allah to Allah ya ce abasa wata walla an ja'ahu al'ama to da a ce shi yake kirkirar qur'ani ai ba zai yi wa kansa fada ba ba zai fada kansa wannan magana ba to shine ce wa nazira haza abinda yake makamancin wannan ma'atabatuhu sallallahu alaihi wasallam magana da Allah ya yi masa fi qabulil fida'i min asra badr a wajen karbar fansa daga ribatattun yakin badar anan mu lura ma'ataba zargi kenan ko zargi ko aibata ko aiwa mutum fada to amma bakin rijiya aka ce ba wurin wasan makaho ba ne idan Allah ya gaya wa annabi magana ya ce kaza da kaza to shi mahalicinsa ne kuma shi ya fi kowa ƙaunarsa ya fi kowa sanin darajarsa to amma kai ba ka faɗi wannan magana ehe shi sa kakka ce wai zarginsa ko wai masa faɗa kawai ma'ata batuhu ya yi masa magana kuma shi ma dai ai kama abin in babban mutum ya abin na ce kai a daina fa kaza fa an fai magana akan abu kaza wani ma fa da ya sai da aka yi man magana kaga aka yi man faɗa kenan ko to amma ai da da sauki akan a ce wani ma da ya sai da aka balbale shi da fada ko sai da aka gaggaya masa magana kaga da bambanci sai kawai an yi masa magana akan wannan abu shi kenan ka kubuta kar ka yi gaba gadi irin yan tamorawa zo ka ce ba ba ba ba ba ba ka zo ka irin wannan ne suke gani a hadisi sai su mummunar fassara to da yake shi ƙur'ani ba za su iya fitowa ƙararar su faɗi hakan ba sai su wuce ba za su ce da an yi kaza an yi kaza ba amma da yake sun raina hadisai sun raina sahabbai sun raina malaman da suka rawaito suka rubuto suka rubuta hadisan su ne karkatattun kuka mai sauƙin hawa shine sai su diran musu sai ta cewa kaza da kaza da kaza to mu'atabatuhu sai ka ce magana da Allah ya masa fi qabul fida'i min asra badrin da ya karɓi fansar ribatattun yakin badar lokacin da aka zo yakin badar aka samu gagaruman nasarar kashe manya-manyan kafirai saba'in aka kuma kama manya-manya guda saba'in to wanda aka kama sai aka zo ana shawara ya za a yi da su shi sina umar ya ce abinda ya kamata kawai a kashe su duk su saba'in ɗin kuma ma ba ma kisan ba abinda ya kamata tun da duk dangi da duk yan uwan juna ne da su da musulman akwai dangantaka da yawa to kowa ya kashe ɗan uwansa ce ni ga nawa barin fille maka kai wani ka kashe wani wanka ne kai wani kashe wani dan wanka ne kai ka zaka shi kuma suna bakar sai ba da shawarar cewa tunda ana cikin wani yanayi na matsalar tattalin arziki kuma wayannan da aka kama dinnan manya-manya ne suna da wadata a sa musu wani kudin fansa su biya wannan zai sa a yi amfani za a samu ɗan rage raɗaɗin yanayi na rayuwa da ake ciki to sai annabi ya karɓi wannan shawara ta sirina abubakar da aka samu fansa wanda kuma bai da abin da zai biya inda ya iya rubutu da karatu aka ce to za a bashi samari matasa na madina mutum goma ya koya musu karatu da rubutu shine a matsayin ya fanshi kansa to hakan ku aka yi masu kuɗi suka bayar marasa kuɗi amma suna da ilimi to iliminsu ya fanshe su to sai Allah ya saukar da wannan ayar da take nuna ba haka ya kamata a yi ba abin da ya kamata a yi shine abu wannan shawara ta umar sai Allah ya saukar da waɗannan aure ma kana li nabiyyin ba daidai bane ga annabi ay yakuna lahu asra ribatatu su kasance a tare da shi hatta yuskhina fil ard har sai ya kai mutuka wajen raunana abokan gaba a bayan ƙasa e sai an karya lagonsu to sannan sai kuma a ce wanda suka ragu wanda suke ayyuhan nasu wanda ko da ma sakinsa aka yi ba wata barazana da za su iya zama ga al'ummar musulmi to ko a sake su ko kuma a ce su ma su biya kudin fansa danginsu su biya a sake su kamar da ce fa'in maman nan وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ko dai a yi musu baiwa kawai a yi musu afuwa a sake su wai ma fida'an ko kuma a ɗora musu fansa su fanshi kansu ya ce ma kan labiyin ayyakun lahu asira bai dace ga annabi a ce yana da ribatattu na yaƙi ba hatta yuskina fil ard sai ya kai mutuka wajen raunana abokan gaba a bayan ƙasa. Turiduna arzar duniya, ko kuna nufin wani ɗan amfani na duniya, kuna so a ba da kuɗi, shi kenan a yi amfani da kuɗin a saki waɗannan gaggagagga wanda sakinsu zai zama barazana ne ga al'umma wallahu yuridul akhira Allah kuma yana nufin lahira a gare ku wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne gwani ne laula kitabun min Allah ba dan hukunci daga Allah ba sabaka wanda ya riga ya gabata lamassakum fima akhastum azabun azim da wata azaba mai girman gaske ta shafe ku saboda abin nan da kuka karɓa na fansa daga hannun wayannan kafin shi ne aka ce da wannan aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin damuwa da shi da abubakar umar ya zo ya tarar da su suna kuka ya ce ya mai ya faru suka karanta masa aya cewa ga abin da allah ya faɗa ra'ayin nan nasa da ya faɗa shawararsa ita ce ta daidai da abin da Allah yake nufi to duk da dai ba ci aka yi ga wani laifi da suka yi ga wani abu da za a yi ba amma dai saboda matsayinsu a wurin Allah da tsananin tsoron Allahnsu shi ne suka shiga damuwa saboda sun yi abin da ba haka ya kamata su yi to ‘yan gaba gaɗi a irin wannan wuri sai suke kawo wata shi ba haƙo sai to wato kenan an ce abubakar umar ya mafi annabi ya fi abubakar duk ya fi su ma daraja saboda ko wani lafazi ka da lahayyarai ne an yi halika zaɓaɓɓu biyu sun kusa halaka saboda haka sai suke cewa to wato a nan umar ma ya fi su har ya fi annabi ma har ya fi waye to kaga in ba sharri ba ya faɗi haka kullum matsalarsa ita ce mummunar aƙida da suke kulle da ita a ransu da tsananin hikidi da gilli da gaba da suke yi da sahabbai da sauran manya-manyan shugabanni na musulunci yayin da suka ji magana ita take sa yayin da suka ji magana ba za su yi fahimta mai kyau ba ba za su yi mata fassara ta alhairi ba sai su yi muguwar fassara din da aka kawo wannan magana ta sababin saukar wannan ayar babu inda aka nuna wani cewa a umar ya fi abubakar ma ballantana ya fi annabu kuma ayar ba ta magana haka magana ce aka zo ana shawara wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza su suka ce kaza umar ya ce kaza sai aka zartar da shawara abubakar daga baya sai allah ya nuna ba haka ya kamata a yi ba kuma a lafazin ba wani maganar ka kausan magana ga annabi ko ga abubakar babu kuma wani maganan ma umar ɗin da aka yi wanda za a ce ko an nuna ya fi annabin ya fi abubakar ɗin ai ba a ma yi wani maganarsa hagan ba a yi ma maganar shawarar da suka yi maganar wannan shawara a wannan a ruwayar saubin nuzul ce ta sauka kuma wannan abin an yi shi ne kafin a saukar da wannan wahayi kuma laula aka ce harfin tina'in limtina'i ba dan kaza da ya faru ba da kaza ya faru laula kitabun minallahi sabaka ba dan hukuncin Allah ko rahamar Allah da an fassara kitabun din ba dan wannan ba da azaba ta shafe ku kuma ba ce aka yi lamassa kuma ba maganar abubakar ya shi da ce annabi da abubakar ko lamassakum aka ce kenan ashe ma ba annabi ne da abubakar su kaɗai suka yi wannan shawara ba da a cikin jama'a aka yi shawara wasu suka goyi bayan ra'ayin umar wasu suka goyi bayan ra'ayin abubakar shi ne ya zo da jam'i to ya za a ware kuma a ce ya annabi da abubakar kawai kuma waye ya ce abubakar umar ya fi abubakar in ba shari irin na masu gaba gaɗi ba so kaga duk irin dishibohin da suke kawo duk irin wannan kawai wata mata don ta zo hadisin musulun ta zo ta ce yaro sula ina da bukata a gare ka sai ce to samu wani waje a kan hanya ke zo mu gana ke tsaya zan zo mu tattauna zan zo mu gana shikenan ta ya tashi ya je can gefen hanya suka yi magana anas da ya roto hadisi ya ce muna ganin su amma ba ma jin mai suke faɗa aka ce sai ya biya mata bukatarta sai ya dawo shi kenan yanzu me abin aibu a cikin wannan to amma yan gaba gaɗi saboda muguwar manufa da muguwar aƙida sai suka ce wai musulun ya rawaito wai ya zubilla wai wata mata ta zo ta ce annabi ina sha'awarka shi kuma sai ce je ki lungu samu wani lungu ki buya shi kenan kuma sai ya je ya biya mata bukata inna lillahi wa inna raji'un wai irin ta da namiji da mace wai ta wai bukatar ta da saboda muguwar manufa muguwar aqida garin su zagi sahabban su zagi Buhari da Muslim da shine masifar da suka jawo kansu kenan aka ce to ku buɗo littafin ku duba wajen kai da ka faɗa buɗo ga littafin ga sayowar baharin ga musulun ɗin ga duk babu to Allah ya tsare imanin Allah ya tsare imanin wanda kuma suke cikin wannan halaka Allah ya shirye su Allah ya ganar da su Allah ya tsare mu kuma to sai abu na gaba misali da yake tabara to kaga da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake kirkirar qur'ani yayi wa kansa fada a qur'anin ra'ayin da ya goyi baya kuma ya ce wa kansa ba daidai bane kuma idan ma lamirin zai zo kai tsaye da shi kansa zai koma ce abin da nayi ban yi daidai ba bai kamata gare ni na yi kaza da kaza da kaza ba ta ma ga magana wani ne yake maganar ma'ana Allah ne yake magana ma kana li nabiyyin bai dace ga na ba cewa ma kana li inda shi yake magana ya komai da lamirin kan wani sannan misali na gaba mu'atabatuhu fi tawallihi an abdullahi bin maktum min al'ama wato magana da Allah ya masa dangane da kau da kai da ya yi ga abdullahi bin umi maktum al'ama radiyallahu anhu wanda shi makaho ne ihtimaman bi nafari min akabir quraish dan saboda kulawarsa ga wasu jama'a daga manya-manyan quraisha fi da'awatihim ila islam yana kiransu zuwa ga addinin musulunci shi makaho bai san annabi yana ta magana yana ta tattauna da waɗannan sai yake ta cewa ya Muhammad allimni mimma allamaka Allah ka koya min ka sanar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai sai zama na bai kula shi ba to sai Allah sai ya bata ransa shi yana makaho bai ma ga an bata ran ba makaho ai ba gani zai ba ko kuma annabi bai ce masa komai ba bai hantare shi ba bai daka masa tsawa ba bai abin nan ba amma saboda tarbiyya da Ubangiji ya yi wa ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam da renansa da ya yi shi ne ya rene shi ya mata tarbiyya kamar yadda ya zo a wani lafazi ne da da ya bi inganta ba addaba ni rabbi fa ahsana ta'dibi ce Ubangiji na ne ya min tarbiyya kuma ya kyautata tarbiyyata to amma sai aka ce duk da shi makawan nan bai gani ba amma wannan kamar abin da ya kama da kyaliya da aka yi wa makaho ba daidai ba ne shi ma kuma lafazin sai ya zo da abasa ya ɓata rai wata walla ya ba da baya maimakon kai tsaya ce shi ne ka ɓata rai ka ba da baya kai ka za ka a a sai magana sai aka zo da ita ta wata siga da take da tausasawa da me za a ce sufa ta girmamawa kamar ma ba da shi ake ba kamar ma ba da shi ake ba sallallahu alaihi wasallam ce abasa ya ɗaure fuska wata walla ya juya baya an ja ahul a'ama saboda makaho ya zo masa sai sannan ne lamirin ya koma kansa wa ma yudirika wa ya sanar da kai la'allahu ya zaka ko shi shi ne mai tsarkaka ɗin. Au ya zakar ko ya wa'azanto fatan fa'ahu zikira wa'azin ya amfane shi, amma manista gana, amma wanda ya wadatu wanda shi babu sha'awar addinin a ransa kawai dukiyarsa da ɗagawarsa da wa ita yasa a gaba fa'anta lahu ta sadda to shi kake kafuwa a gare shi kana taimasa wa'azi wa ma alaika Allah ya zaka me laifinka in bai karɓi wa'azin ba in bai tsarkaka ba da ka damu lallai wannan manyan sai sun musulunta to in suka ƙi musulunta me ya dame ka ai ba ka da wani laifi kai aikinka kawai kai musu wa'azi lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa amma man ja'aka yas'a amma wanda yazo maka yana mai gaggawa wa huwa yakhsha yana mai tsoron ubangijinsa fa anta anhu talaha ka kauda kai gabarinsa kalla innaha tazkira wannan ayoyi wa'azi shi kenan ba wani abin nan kuma daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake girmama wannan makaho in ya ganshi yakan taro shi rata marhaban biman atabani fihi rabbi maraba da wanda ubangiji na yi min magana a kansa maraba maraba ya taro shi zaunar da shi wata ma daraja ita ce so uku annabi yana ba shi rukun madina in zai yi tafiya so uku zai yi tafiya sai annabi ya ba shi rukun madina yana makawa kaga wannan kuma ta wata fuskar masu maganar cewa kula da haƙoƙin na ƙasassu wajen girmama ma ake cewa a daina ce musu na ƙasassu sai da ce musu masu bukata ta musamman wata tsarfa ta bature ta tura sun wulakanta lafiyayyin suna zuwa suna kashe su suna jefa musu bamabamai suna kai musu kwayoyi suna sha suna ba su makamai suna kashe junansu suna tatse arzikin lafiyayyin suna zefa musu guba suna zuwa su gwada magunguna masu hatsari a kansu su zo su mummutu su gwada makamai na ƙare dangi a kansu su tatse arzikinsu wai kuma wayanda suke wannan su ne kuma sai su dawo daga baya su ce wai su suna tausayin kutare da makafi da abin nan wai wai a rinka girmama su a daina ce musu ma makafi a daina ce musu na kasassu wai sai dai a ce wai masu bukata ta musamman to waye bai da bukata ta musamman in ban da tsarfa da karkatar da tunanin mutane misleading ga sharri suna yi wasu kuma su masu bukatar ta musamman a gabaɗayan al'umma su nawa ne sun kai kashi goma ma cikin ɗari sun kai wani masu bukata ta musamman su kuma sun a rasin yafa wai zai su zo rediyo suna cewa waya daina yin karin magana da ake cewa za a haifi ɗa mara ido ko da gurguwa da auren nesa menene ake cewa gurguwa da auren nesa ko abu ne mai sauki kwace boruma a hannun kuturu wai a daina faɗa wai ana waiwai cin zarafinsu ana nuna musu wai bambanci to sai su je su shafe shi daga cikin kamus na hausa ai ba don wulakanci ake faɗa ba su ma watakila in suna karin magana in suna hira sukan faɗi irin wannan to addinin musulunci malam shine ya zo da maganar kula da haƙoƙi na kowa da kowa cikinsu kuma hadda su waɗannan masu na ƙasa ɗin wanda ake cewa masu bukata ta musamman gashi makaho ne amma annabi yake girmama shi ya ba shi rukon madina shugaban ƙasa fa kujerarsa ta shugabanci duk duniyar musulmi ya ba shi riko har so uku har so uku ya ba shi riko to akwai girmama sama da wannan hagani kuma ga shi ya mace ya samu babban rabo har an faɗi sunansa a ƙwar'ani da sura ma da sunansa suratul a'ama ko kuma akan ce suratul abasa ga shi an ja'ahul a'ama duk masu tafsirin duniya sun tafi akan cewa makahon da ake nufi shine abdullahi bin maktum to a bible ina suran makaho eh ko wani abin nan don haka addinin musulunci shi ya fi kowane kula da waɗannan haƙoƙi an rubuta littafai ma daban-daban akan wannan to to kaga shi ma wannan da ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake zama ya kirkiro qur'ani ai ba zai wa kansa wannan maganar ba ba zai wa kansa wannan maganar wal ma'hudi fi siratihi sannan kuma abin da yake an saba da shi an sani dangane da sirarsa sallallahu alaihi wasallam annahu kana munzin umati asfarihi shi tun lokacin farautansa suna wato danyu na umati azfar wato tun mutum yaro yana dan jariri farcensa yana laɓa-laɓa ɗin nan wanda zaka ce ma za a yanke masa farce sai an lallaba tun wannan lokaci ya kasance masalan faridan fi husnul khuluq misali ne tilo ɗaya tamkar da dubu a cikin kyawawan halaye wa karimus sajaya da girman ɗabi'o'i wa sidikin lahaja da gaskiyar magana wa ikhlasul qawli wal amal da tsarkake magana da aiki tun kafin ma ya zama annabi tun da ƙuruciyarsa tarihi ya tabbatar ba a taɓa samun mai kyan hali irinsa ba mai karamci mai mutunci mai gaskiya mai amana wanda komai nasa yana yin sa ne don Allah babu riya a ciki babu wani abu maganarsa daidai take da aikinsa aikinsa daidai yake da maganarsa wa qad shahida lahu bi zalika qaum bi hadha qaumuhu ko mutanen sama da kansu sun bashi shaida akan haka indama da'ahum fi matla'id da'wa yayin da a farko farkon da'awa ya ya kiraye su zuwa ga addinin musulunci wa qala lahum yace da su ara'aytukum law akhbartukum anna khaylan bi zahari هذا الوادي تريد أن تجير عليكم أكنتم مصدقية yace ku wani labari da zan ba ku labarin cewa akwai wasu mahaya dawakai a bayan kwarin nan sun dirfafo ku suna nufin su kawo muku hari shin za ku gasgata ni za ku yadda kalu na'am suka ce za mu iya yadda to me yasa suka ce za su yadda suka ce ma jarrabna alayka kadhiba ba mu taba jarraba ƙarya ba akanka baka taba yi mana ƙarya ba baka taba faɗan magana ta zo ba haka ba saboda haka yanzu da zaka ce mana ga wasu nan za su kawo mana hari za mu amince za mu yadda don baka taba yi mana ƙarya ba to su makiyansa fa kenan wanda ba ba su imani da shi ba sun tabbatar mai gaskiya ne to ya kuma wasu zo su ce wai shi ya kirkiri qur'ani wa kana siratuhul atira sirarsa mai kanshi ta kasance mahawa afidatin nasi ilaihi ita ce take gangarar da zukatun mutane zuwa gare shi liddukul fil islam saboda shiga musulunci wannan kyawun ɗabi'o'i nasa sun suna jawo hankalin mutane zuwa ga addinin musulunci ana abdullahi bin salam ga misali na na abdullahi bin salam ya ce lamma kadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madina yayin da annabi ya zo madina in jafalan nasu ilai mutane sai suka yi cincirindo aka yi ta zuwa wajensa aka taru wakila ana cewa kadima rasulullah kadima rasulullah manzan Allah ya shigo madina manzan Allah ya shigo madina fazitu fin nasu li'anzura ilaihi yace ni ma sai na shigo cikin rububun mutane dan na ganshi falammas tasbattu wajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da na tabbatar da fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kalle shi gani na nutsuwa na tsanaki araftu anna wajahahu laysa biwajhi kazzabin na tabbatar fuskar sa ba fuskar makaryaci bane eh fuskar sa ba fuska ce ta makaryaci wanda suka san mutane suka san halayya da abinda ake cewa body language da wane ne sukan iya gane makaryaci wasu wanda suka karanci criminology ilimin da masu tsaro jami'an tsaro da masu bincike-bincike suke yi akwai wani littafi na wata baturiya da aka fassara shi da larabci sunansa kaifa ta'arifu waje halkaza kaifa ta'arifu waje halkaza ya za ka gane fuskan makaryaci mutum ya zo yana ma magana yana ya za ka ka gane ƙarya yake ba gaskiya yake ba idansa fuskarsa yadda yake kallon mutane da yadda yake kakkau da kai da irin motsa-motsin da yake a jikinsa da yadda leɓansa ma yake saurin motsawa ko rashin saurin motsawa duk akwai sim akwai alamu da za ka gane wannan ƙarya yake ba gaske ba taron mun taɓa zama da wani ɗan sanda ana wasu maganganu duk ma wannan ya faɗa wannan ya faɗa ya ce wallahi duk ƙarya kuke duk kubin nan ƙarya kuke ya faɗi ya faɗa kuma duk sai gashi ƙaryar suke to akwai wannan ilimi ne mai zaman kansa yadda ake gane magana me yake rab mutum dangane da jikinsa sannan wani shi ma bature wani littafi how to read a people like a book how to read a person like a book wai yanda za ka karanci ɗan adam ka fahimci ɗabi'arsa kamar ka karanta littafi kamar a littafi aka rubuta ma wani ga halinsa kaza ga yana da hali kaza na hali kaza to ta hanyar tsayuwarsa maganarsa kallonsa motsin jikinsa da wane ne duk ake gane to abdullahi bin salam ya ce wallahi nan ina ganin fuskarsa na san wannan ba fuskar makaryaci ba ce ba zai yi wa ce wannan mutum mai mutunci mai kwarjini a ce zai yi karya ba sam shi sa nan da nan kawai ya musulunta akwai hadisin a bukhari a alamatin nubuwa da kuma a hadisul anbiya da wurarwa daban-daban bukhari ya rawaito musulunta abdullah bin salam shi asali ba yahude ne kuma babban malami ne ya karanci attaura ya fahimce ta a madina kaf yahuda madina babu masani irinsa a cikinsu to da ya gama bincike ya gama bincike akan annabi ya tabbatar shi ne wannan da aka faɗa musu a cikin littattafan attaura da sauransu to da zai musulunta sai ya hikima don ya kafa wa yahudu hujja su kafa wa kansu hujja da kansu sai ya zo ya gaya annabi na musulunta amma kada ka bayyana musulunci na sai na gwada yahuda na nuna ma halinsu ya ce ka gayyato su zan ɗan ɓuya a baya ka tambaye su meye matsayina a cikinsu kuma ya za su me suke gani inda zan musulunta ka ji me za su ce sannan in na bayyana na nuna musulunci na kuma ka ji me za su ce ya kira suka taru kun san wani abdullahi da sauranka ce a ai mun san shi kwarai kuwa me matsayinsa a cikinku suka ce khairuna wa bana khairina shi ne mafi alhairinmu ɗan masu alhairi ya gaji mutunci ya gaji daraja ya gaji ilimi duk danginsu mutanen arziki ne ya ce musu to yanzu da zai musulunta ba suka ce Allah ya kiyaye Allah ya tsare shi ya musulunta can sai ya fito abdullahi bin salam ya ce ya ku yahudu ku ji tsoron Allah kun sani duk abin da aka faɗa na sufar annabin nan a attaura gashi ta bayyana a kansa kun san gaskiya kuna ɓoyewa to ni ina tabbatar muku cewa ni na musulunta ina kuma ba ku shara ku biyo ni nan take sai suka canja magana suka ce sharrina wa bane sharrina ai shine mafi sharri a cikin mu shine dan mafi sharri ga da sharrin ma ya amama ya tsotsi sharri da fitina da rashin zaman da rashin abin nan eh nan take yace to kaga innal yahuda qaumun buhutun su mutane ne masu kage masu sharri ba sa son gaskiya to da yawa zaka ga ayoyi a Qur'ani za a ce akan Abdullah bin Salam aka saukar da ita kamar irin sa'ulaika tuna ajrahum marratayn ma sabaru wa yadrauna bil hasanati sayyi'a da ire-iren su to yace wa sahibi hazihi sifat mai waɗannan sufofi al'azama mai girma allati yutawajjahu sidq wanda gaskiya take wato yi musu kambi mayan bagile ahadin bai dace ga wani ba an yamtariya fi qaulihi ya kokonto a cikin maganarsa yana a'lana nafsahu yayin da ya bayyana kansa bi annahu laysa wadi'u zalikal kitab tunda shi da kansa yace shi ba shi ya kirkiri wannan littafin ba to tunda duk abin da yake faɗa an yadda gaskiya ne dan me kuma ba za a yadda ba cewa ba shi ya kirkiri littafin ba suka ce shi ya kirkira to Allah da ya saukar da littafin sai ya ce ba shi ya kirkira in ba su yadda da Allah ba to shi da bakinsa ya karanta musu ayar ya faɗa ba ni na kirkira ba to ba sai su yadda ba in ku suka karyata to sun karyata ma duk sauran maganganun nasa kenan shine da Allah ya ce wal ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ta ce ba zai yi a gare ni ba na canja shi wannan alkur'ani bisa ratsin kaina yan attabi'u illa ma yuha ilai ni dai kawai abinda aka yi wahayinsa gare ni shi kadai nake bi to inda sun yadda shi mai gaskiyar ne ai da sai su yadda da wannan din ma da yace ba shi ya kirkira ba kawai abinda aka ce masa ya faɗa shi yake faɗa To wannan shine amsar wannan shibaha ta farko da ya kawo sai shibaha kuma ta biyu a to za mu batta sai Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah Allah ya samu dace